الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يوم القيامة يقضيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نقول الله لساكي هذا ما أولنا zawiya mai albarka na shehu malam ɗan umma da ke kan titin malam goje a cikin garin bauchi a yau muna juma'a ashirin shida ga watan ramadana hijiran ma'aiki annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan biyar 2019 miladiyan annabi isa alaihi salam muna cikin suratun nahali 27 ga aya na 27 summa yawmal qiyamati summa yawmal qiyamati kuzihim wa yaqulu ayna shuraka'i allazina kuntum tushaqquna fihim qala allazina utul ilma innal khizya al yawma was-su'a 'ala al-kafirin Allah ya kiyaye mu summa yawmal qiyamati sannan ranar kiyama yukhzihim Allah zai kaskantar da su subhanahu wataala eh Allah zai kaskantar da su sabiya da ayan da muka kwana yana cewa kad makaral ladina min qablihim wa atallahu bunyanahum min alqawaid wa qarra alaihim saqafu min fawqihim wa atayhum al'azab min haythu la yash'urun kisan nan na ƙaruna kenan ai na marudu da Allah ya ce idan mutanen makka suna ganin sun shirya makirci wa annabi ne to wanda suka wuce kafin su ma sun yi makirci kar makarar lazina min qablihim amma fa atallahu bunyanahum min alqawaid Allah ya zo mu ginin su daga foundation Allah ya zo mu ginin su da aka yi tsawa ginin daga foundation ta fara tsagewa kaga ko dama gini dai ku da rushewa daga ƙasa har gara gara ma in daga sama ne ta yi wa wani yanki ya faɗi amma shauran ƙasa na nan a gyara to daga ƙasa ta fara rubucewa gina wa karra alaihim sakafu min fawqihim wa atihum al'adab min haythu la yash'urun rufi ya faɗo musu azaba ya zo musu ta yadda ba su zato to haka su ma wannan Allah ya ce summa yawmal qiyamati yukhzihim ko sannan ranar kiyama kuma Allah zai kaskantar da su su kafirai ranar kiyama Allah zai kaskantar da su يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه إيه الله يتي رانن دا النبي الله بايا كسان تد من الله صلى الله عليه وسلم da wanda suka yi imani tare da shi e nurum ya tse bai na yi wa bi imani hasken su na tafiya da daman su da kuma gaban su bushire kuma lewa majannatin tajri min tahtiha al Allah na ce al bushir ya tabbata gare ku aljanna da ku shiga wanda korama yake gudana a cikinta Allah ya samu daga ciki amma su kafirai kai sun yau mal kiyamati kuzihim Allah dai kaskan wa yaqulu kuma Allah dai dinga fada ta haccan mala'iku an ce mala'iku ne za su dinga fada musu ai ba su kai Allah ya musu magana ba aina shiraka iyallazina kuntum tushaquna fi ina abokan tarayya na Allah dai dinga faɗa mala'iku suna gaya musu ko kuma zati inda kansa dai dinga ce ina abokan tarayya na wa'inda kuma kane kuka ce su ma alloli ne to ina suke aina shiraka iyallazina kuntum wanda kuka kasance tushaquni kuna saba mun fihim cikin su eh tabiya da su kuke saba mun أي الشركاء الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم أنا الذين أوتوا العلم النباوان أنت قال أنا ينا أوكم معنا في المدارئين أي ويقول الذين أوتوا العلم وأن دعك باس إلمي داس دنجا فتاسوني النباوة داس دنجا فتام كافري دم سما أولاك أن تاسوني da su ringa ce innal khizyal yawma haqiqa kaskancin yau wasu'a da kuma munin yau ya tabbata ne innal khizyal yawma wasu'a alal kafiri ya tabbata ne akan kafirai wato kaskancin yau da wato wato mummunan abun nan ne ya tabbata ne akan kafirai innal khizyal yawma wasu'a alal kafiri sabiya da haka dama Allah yana faɗa a cikin suratu tadbidi yana cewa wal yawmal ladina amanu min al kuffari yatafu Allah ne ce a yau a yau wanda suka yi imani su ne da zama suna dariya makafirai wal yawmal ladina amanu min al kuffari yatafu ala dara'iki yanzu suna kan gadaje kowa na kallon juna hal su wifal kuffar ma kam yafalu Allah ya ce shin an bada an ba da sakamako wa kafirai abinda suka zama suke aikatawa a wani kafin sakamako da aka ba su sabi alaka Allah ya bar mu da shugaba annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعلمون الذين تتوفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعلم من سوء بل inna Allah alimun bima kuntum ta'malu ko to Allah ya subhanahu wataala yace su wa'innan wanda kaskanci ya tabbata gare su dinnan da muni irin ta ranar kiyaman nan sune allazina tawfiyu malaikatu zalimi anfusi sune wanda mala'iku suka karbi rayukansu suna masu zalimtan kansu eh allazina tawfiyu malaikatu zalimi anfusi fa alqu salama da su miƙa wuya eh wato lokacin da suka ga mutuwa fa alqusalama da su miƙa wuya da su ce ma kunna na na amalu min su'in ba mu zamo muna aikata wani mummunan aiki ba mu mun zamo musulmai mu mun miƙa wuya mun zamo musulmai fa alqusalama ma kunna na alamu min su bale Allah ya ce haka ne wato inna Allah ko hakika Allah alimun Allah masani ne bima kuntum ta'maluna da abin da kuka zama kuna aikatawa Allah baya bukatun a wani bashi labari amma su biya da Allah ba azzalimin bawa bane shi yasa da a zauna a yi hisabi wa bayi amma Allah in ya ga dama tun a duniya an gama hisabi tunda yayi mala'iku wato masu rubuta aiki ma yalfisu min qawli raqibun wa atid ko mutum baya furci da wata lafazi face sai raqibu da atidu suna rubuta abin da ya faɗa kaga da Allah ga dama a kiyama kawai sai ya ce gwada wa mutum ko ya yake garayi amma duk da an gwada wa mutum din sai an je kan sira'i an je mizani dan dan adam ya sani cewa Allah subhanahu wataala wato baya eh baya zalunci subhanahu wataala inna Allah la yuzlimu misqala zara kamar yadda anan gaba da mu faɗa sai an yi isabi filla-filla kowa ya ga irin aikinsa sabila da haka a wani ayan kuma Allah yana faɗa akan wanda suka ƙi yin hijira dan akwai wanda sun musulunta a makka sai suka ƙi yin hijira lokacin da badar ya zo kuma sai suka fito a cikin kafirai da yara ka aka kakkashe su shine ake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shanu sai ta allazina tawfiyu malaikatu allazina tawfiyu malaikatu zalimi anfusi wanda mala'iku suka karɓi ransu suna wato zaluntan kawukansu qalu kuma kuntum قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم وساءت مسيرا الله يأتي إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الله يأتي وإن ملائكة سكر أرايكم سنا ماسي zaluntan kansu a filin badar ɗin Allah ya ce sun cuci kansu har aka ce aka ce sabai suka ce to kima kuntum cikin me suka kasance ya rasula ko me muka kasance an ce wasu daga cikin sun da suka sha suna ce to me muka kasance ya rasulullah suka ce ai mun kasance kunna musaffati na filar mun kasance raunana ne akan kasa ba za mu iya hijira ba ba za mu iya kaza ba Allah ya ce alam takun lillahi wasi'atun wasi'atun fatuhajiru biya alam takun lillahi wasi'atun fatuhajiru biya Allah ya ce shin kasan Allah ba ta zamo tana da yalwa ku yi hijira a cikin ta ba a nan malamai suka ce wato koda koda mutum yana zaune ne a wani gari zalunci ya yi yawa a gari ko kuma kana wani anguwa zalunci ya yi yawa ba ka samun kabautawa Allah yadda ya kamata to Allah ya baka dama ka yi hijira ba dole ne mutum ya zauna a wuri ɗaya ba kuma ko mai gida ne mutum yake da shi wanda ya zamo mai saba shari'a mai neman tilasta ka dole ka saba wa Allah in kai iya mudaraci da zaka masa da wani mujamala a biya gagara to ka bar shi domin gare ka zaɓi Allah a kansa wallahu wa rasuluhu a haƙƙo an yurduhu Allah da manzo su suka cancanta a yadda da su in kanu mu'mini in dai mutane sun zamo masu imani su biya da Allah ya gaya musu suka Allah ya ce sun zalunci kansu suka ce mun kasance raunana ne mustaqafina fil ardi Allah ya ce alam takun ardillahi wasi'atun fatuhajiru fiha kasan Allah bata zo mai yalwa ba ku yi hijira mana ku batta sabiya da aka duk wanda ya tsinci kansa a zalunci to yayi hijira Allah zai iya bashi wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muradaman kaseeran was'a wa man yakhruju min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa ajru ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya ce duk wanda yayi hijira ya fita ومن يهاجر في سبيل الله يجر الى المراغم wanda ya hijira saboda Allah to dai samu wajen durmuje hancin makiya da yawa akan kasa ma'ana Allah dai ka masa hanyoyin arziki da yawa in wani na neman kana zaune ka yi saba Allah tukunne baka wani abun duniya to in ka yi iya dabaran ka yaki ka bar shi ka koma a kasan Allah na da yawa Allah dai iya baka wani wajen da yafi wannan jirbilal muragaman kasiran wasa'a ومن يخرج من بيته كما دو wanda ya fita daga gidansa muhajiran ila Allah wa rasulihi yana mai hijira zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun mai durukul mautu sannan mutuwa ta iske shi to bakar waka ajru ala Allah ladan sa ya riga ya tabbata a gurin Allah an ce akwai wani dattijo ne a Makka ya zo da hijira mutanen Makka suka hana shi kasan daga baya idan mutum da hijira idan kai mai dukiya ne su kwace dukiya idan mutum mai ‘ya'ya ne shi ya musulunta ‘ya'yansa hana shi jira da shi wannan dattijo yana da dukiya suka kwace dukiyar ‘ya'yansa suka hana shi fita hijira ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare ya fita ya yi tafiya mai nisa don da yawa rauna na cikin dare suka dinga fita wajen da mu san addinin nan ya zo mana arhaki mu ba mu san wai a kore kama daga gidanku ka koma wani waje ba mutum bare san musuluncin nan na da tsada ba sai wanda ba aike shi a musuluncin ba in ya shiga in ka ga ƙalubalen da zai fuskanta wajen ‘yan uwansa na dole wani haka dai bar wajen sana'an sai bar garinsu wani ma neman kashe suke ya zo shi ne kwana a kasuwa kwana a abun nan har Allah ya haɗa shi da shi bayan Allah da za su taimake shi to in ka ji irin bala'in da ya shiga nan da ka san mu ba karamin ni'ima Allah subhanahu wataala wato ya mana ba da yi mu a cikin musulmai iyayenmu musulmai ƴan kakanu kakanu duka musulmi mu ma mu daure mu kuma bauta wa Allah gwargwadon hali su biya da haka wannan dattijo ya fita ya je kwana a wani ƙauye daga baya ɗauki hanya da safi ‘ya'yansa suka neme shi karasa aka ta cikiyansa ya yi kusan isa madina sai ciwon ajali ya same shi sai ya mutu a wani gari shi bai isa gurin shugaba ba sallallahu alaihi wasallam to shine su mutanen Quraisha mutan Makka suka ta dariya suna murna ai gashi shi ya bar ƴaƴansa ya bar gatansa ya ji hanya ya mutu gashi ya bar dukiyarsa gashi bai je gurin Muhammadu ba ya mutu a wani daji kaza kaza shine Allah ya ce a man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ilmi ragaman kasiran wasa'a wa man yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikul maut faqad waqa ajruhu ala Allah Allah yace duk wanda ya fita daga gidansa yana mai kaura zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mutuwa ta ta iske shi to faqad waqa ajruhu ala Allah ladan sa ya cika a gurin Allah wa kana Allahu ghafurur rahiman kuma Allah mai gafara ne mai jin kai Allah yace wato ku daina dariya dariyansu ya zama a banza tun daga shi har yau ana karanta kayansa ana gaya mu duniya to Allah ya samu ma mu aiki dan Allah Allah ya yarda da mu فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين Allah ya ce da a ce musu a ranar kiyama bayan ƙasƙancin nan wadukulu abuwa ba jahannama da a ce musu to ku shiga ƙofofin jahannama Allah ya kiyaye mu khalidi na fiya kuna masu dawwama a cikin wutan jahannama falbisa Allah ya ce wallahi yayi muni masawal mutakabbirina makoman masu girman kai wanda da a gaya musu sakon Allah su ki su ɗauka su yi amfani da shi Allah ya ce wato makomansu yayi muni na'am
وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين آسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين آسنوا في هذه الدنيا حسنة فو ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير للذين اتقوا خير للذين يتقون للذين آسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنيم دار المتقين الله سبحانه وتعالى تودا أشقا زرم مؤمنين ما إيماني الله يسامو دقا تشكي سو أي كافري كاقا الله تشوائي وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأول إذا أكتش مسلمين وانجي يسو كريس تشي تاسوني متانا فرقو وي كريا كينا إيه أكا سوكر ويو النبي إنا لله وإنا إليه راجعون فما سو ما سسوران الله الله يتشي وكيل للذين اتقوا aka ce mu wa'inda suka ji tsoron Allah ba za an zala rabbuku mai Ubangijinku ya saukar kalu sai suka ce khaira alkhairi eh Allah alkhairi ya saukar domin shi Qur'ani alkhairi ne lillazina ahsanu ko lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasan a lillazina ahsanu ya tabbata ga wanda suka kyautata aiki fi hadhihi dunya a wannan duniya hasanatun kyakkyawa eh hasanatin kyakkyawa ta tabbata ga wanda suka kyautata a wannan gidan duniya eh lillazina asnu fi hadhihi dunya hasana wala daru lakiratu wala daru lakirati khair Allah ya ce gidan lahira kuma ita tafi eh gidan lahira ita tafi wala daru lakirati khair wala ni'ma daru muttaqin Allah ya ce kai ma dalla da gidan masu tsoron Allah madalla da gidan masu tsoron Allah tun da kaga Allah ma ya yaba wannan gida ya da haka babu abin da da mu ce gida mu ce Allah ya kai mu eh Allah ya kai mu wannan gida wanda babu bakin ciki a cikin sa la lagawun fiha wala tasim eh babu yashassan magana kuma babu laifi a ciki ka san shi ita gidan duniya ba kai saka wuni ba bata maka rai ba eh in ma ka ji ma wani ya faɗi wani magana da ko ba da kai yake ba su biya da magana ne wanda take mara amfani sai ka jiran ka ya ɓaci to aljanna babu irin wannan eh wani kuma ma mutumin hasali da kai ma zai zo yayi magana ya gaggaya maka bakakin magana kana ji dama da damuwoyin duniya ya ƙara maka wata tasbiya da haka Allah ya ce wa lini madarul muttaqi kuma Allah ya ce lil ladzina asanu fi hadhihi dunya hasana kikkiawa ya tabbata ga wanda suka kyautata a wannan gidan duniya tun a gidan duniya eh tun a gidan duniya dama Allah ya ce wallazina amanu wa amilus salihati wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau Allah ya ce damu wato damu wala nuhu hayatan tayyiba damu rayar da su rayuwa wanda take mai daɗi ya sa raga duk wanda ya kama Allah ya kama Allah gurgudan halinsa to masifa da kaga ta masa sauki eh Allah dai masa rayuwa mai kyau Allah dai ba shi nutsuwa su biya da in dai ka kama Allah to Allah dai jefa maka nutsuwa sai wani ma ya zaton baka da damuwa ne musamman mutum ya yawanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam musamman kuma mutum ya yawanta karanta wannan ma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim wannan babban sirri ne mun bada ita ma ƴan uwa duk wanda ya shiga cikin damuwa ya kama karanta ta 313 musamman bayan sallan farilla wallahi bara kai kwana uku kana yi ba wallahi sai kaga canjin rayuwa kwana uku bara kai kana yi ba wallahi kaga canjin rayuwa da sha uku la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan addu'a ce wanda suna cewa ita ne ma sirrin sirrin layil azam ko ismin layil azam ita ne sabiya da annabi rantsuwa ya hadisi ya ce ko damuwar mutum ya kai na dan uwana annabi yunusa a eh ko shine kifi ya haɗe shi ya ce in ya karanta wannan addu'a sai Allah ya cire shi a ciki sabiya da haka Allah ya samu cika da imani a wani ayan Allah na ce lillazina asanu lillazina asanul husni وزيادة إيه للذين آسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله يأتي واتو واتو الجنة الذين آسنوا الذين آسنوا حسنى واتو يا تبتا تكاوى يا تبتا يا تبتا كوندا سكتشو تتعيش الذين آسنوا الحسنى وزيادة كو يا تبتا كومر وزيادة لكم قاري duk wanda zai kyauta aiki Allah ya ce kyakkyawa ya tabbata gare su ita ne aljanna da kuma ƙari malamai suka ce ƙarin ne shine ru'yatul lahi shine ganin Allah ranar kiyama
جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون فذلك يجزي الله المتقين
جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون خالدين كذلك يجزي الله المتقين الله سبحانه وتعالى يجزي جنات عدن سوى إنما سورا الله جنات عدن الجنة دوما شي داس شدا جنات عدن يدخلونها داس شجيتا تجري من تحتها الانهار كقورما دنا غدانا a cikin wato a cikin aljanna din jannatu adinin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yasha'una khalidin lahum yat lahum lahum ma lahum na lahum fiha ma yasha'un يا كذلك يجزي الله المتقين نعم القرآن يجي لهم فيها ما يشاءون خالدين نعم لهم فيها ما يشاءون Allah ya ce abin da suke so ya tabbata a cikin wannan gidan aljanna ɗin. Duk abin da ɗan adam mutum yake bukata a aljannan nan, kai akwai abin da mutum ma bai san shi ba ma. Eh Allah ya samu a ciki. Lahum fiya ma ya sha'u, kazalika yajzillahu. Haka dai Allah yake sakawa wa mawane almuttaqina wato masu tsoron Allah. بأك الله يسامو دغتشكي إيه تلك الجنة التي نورس من عبادنا من كان تقيا هكا الله yake fara wancan aljanna da muke gaggaya muku inji Allah muna gadar da ita ne wa bayin mu wanda suka zama masu tsoron Allah to Allah ya samu daga cikin masu tsoron Allah الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الذين تتوفيهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يا الذين سنوا وأنن تتوفاهم الملائكة ملائكو سكا كربي رايكم طيبين ransu da wato rayukansu na ƙanshi cikin daɗi aka karɓi rayukansu ba irin kafirai Allah ne ya tofiyo mala'ikatu zalimi an fushi ba ba wanda suke zaluntan kawukansu ba ka san wato an taɓa tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam game da cewa yaya raɗaɗin zafin cirare yake aga ce yake wato ƙaramin ƙaraminsa shine kaman misali a samu tinkiya da ranta a kama fatan ta san da aka tsaye gaba ɗaya tana da rai inna lillahi wa inna ilaihi dan Allah wani irin raɗaɗi kake kaddara ta ce yanzu kai misali a kama faccanka da ƙarfi da pinches a cire sai ka rasa inda za ka sa kanka ko kana zaune kawai wani ya samu allura kamar yatsan nan a ce a nutsa wa mutum a cinyansa sai ta nutse a cire dan Allah ya kake tsammanin mutum da ji to ina kuma a kama fatan akuya a ɗaye ta gaba ɗaya inna lillahi Allah ya sa mu cika da imani ko kuma annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam kamar misali a sa wa mutum ne da kaddara a ce a ɗauko bishiyar ƙaya wanda da iya sa ta a bakin mutum a cusa ta ta shiga har cikinsa ta wasu reshen su wuce har ƙarƙashin ƙafafunsa ƙaya ka san ko ina ƙayan zai ka kama cikin ko to sai a samu wani ma'abucin ƙarfi ya kama tushen nan da yake bakin ka na ƙayan nan ya jawo ta da ƙarfi sai ya cire ta a cikin inna lillahi Allah ya samu cika da imani su biya da aka kama salatin annabi Muhammad kama yawan istighfari da la ilaha illallah sabiya da mutum ya zo mu yawan istighfari to ko da ma Allah Allah ya kiyaye dai masa zunubi Allah dai masa azaba to dai zumo da sauki to mutuwa su mala'iku suna da su karɓi ran muminai allazina tofiyar mala'ikatu ɗayyibina cikin daɗin rai ran tana ƙanshi da su karɓe ta an ce mutuwan mumini mutuwan mumini bacci ya fi shi wahala bacci ka san hausawa sukan ce wai bacci ɓarawo an ce ka kwatanta mutumin da ya wuri na aiki ya zo ya samu abinci ya ci ya ƙunshi ya sha ruwa ka san bari ta sanin lokacin da bacci zai kinkime shi ba to idan wannan mutumi da lokacin da bacci zai ɗauke shi zai sha wahala to mumini zai ji wahala wajen karɓar ransa ka san wannan mutumin bai ma san lokacin da bacci ya ɗauke shi ba wani ma in ya kwanta ya gari ya waye to haka mumini yake da a karɓi rayukan su cikin daɗin rai kan ran tana ƙanshi an ce ya zo da wani tsumma daga aljanna su sa ran a ciki yana ƙanshi a yi sama da shi mala'iku suna ƙa wannan wani irin bawan Allah ne wani irin aiki yake a jiya ajiyaran a wajen da ake tara rayukan bayi ita kuma jiki a batta a cikin wato a cikin a cikin kabari idan ya hau mukamin da ƙasa ba za ta ci jikinsa ba shi a kawo sun faɗa na aljanna a sa wasu bayan Allah ma Allah ɗaga su yake ma daga aljannan a canja musu a afuwan da ba daga daga kabarin nake ne daga jikinsu ma a canja mata wuri eh ga wani an buɗe ba ga komai a cikin kabarin wani kuma a buɗe a gan shi kamar yanzu aka sa shi yana baccinsa nitse Allah ya samu daga irinsu sabiya da haka to su ne a karɓi rayukansu amma an ce kafiri ne aka yi sama ran da ta dinga ɗoyi malaiku da zirin da wannan wannan wani irin fajirin mutum ne wannan wani irin fajirin dan adam ne a koma da ita kasa ya zo a koma wajen dama an ce saka rayukan kafirai yana kasa ne inna labrara lafi illim wa inna fujjara lafi jahim yasalawnaha yawmaddin sabi haka allazi tawaffal malaikatu aibin yaquluna da su ringa cewa salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku udkhulul jannata ku shiga aljanna bima kuntum ta'maluna da abin da kuka zamo wato kuke aikatawa
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
Allahu Akbar. To ayin da za mu aka ja ɗin tana da abin nan kuma muna so mu ga mun ƙara tambayoyin mutane sabila da karatunmu daga gobe sai jibi sai kuma rewar rai. Sabila da ka zo a karanta tambayoyi.
alhamdulillah Ah, mai tambaya na farko ya ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya ce mutum ne yake sana'a amma wasu suna zaginsa suna ta masa hassada a kan sana'a shin malam wani mataki ya kamata in ɗauka a kan haka Matakin da ya kamata ya ɗauka kenan ya yi haƙuri. Sabila da innan nasara ma'asabari haka annabi ya ce. cin nasara yana tare da haƙuri idan mutum ka zamo ana maka hasada to kai ka ka ji a jikinka da daka girma ne eh daka girma ne don malamai sun ce idan ka ga mutum gwargwadon irin bai wanda Allah ya masa gwargwadon irin ma'asadan da yake da shi kuma wani malami na wani baiti wai na cewa wai bishiya wanda take ‘ya'yan da ake amfana ita ake jifa, bishiyar da take ‘ya'yan da ake amfana ita ake jifa, e, ita da ga an je ƙasanta ana ta jefa domin lamene a kaɗi ‘ya'yan. E, ya ce, amma bishiyar da ta zamo na sharri ya ce, ba za ta ga kowa a wurin ba, bishiyar da ba ta da ‘ya'yan komai ba amfananta, to shi ne gana masa hasada ashe yana da baiwa ne, e, kuma su ma wa'innan ɗin suna kuma ƙara masa girma ne tafiya da hasada mummunan ciwo ne annabi ya ce na hane ku da hasada domin hasada yana cin kyawawan ayyuka kamar yadda wuta yake cin kirare tafiya da aka yi haƙuri kar shi ma ya juya ya dinga musu ko mummunan addu'a ko hasada sai dai nemi tsari daga sharrunsu ya kuma yi haƙuri in sun cuce shi ya yi haƙuri don annabi ya ce wato na lamun cewa mutane abubuwa guda shida ya faɗa ya ce na maka lamanansu a ciki ya ce mutum ba a cuce shi ya yafe ya ai ba a cuce shi ya yi haƙuri ba ko ma ya yafe ba annabi ya ce face ya ta ƙara masa girma wato mana ya Allah ya ɗaukaka shi akan masu cutansa annabi ya ce wannan lamana ne na maka in dai aka cuce ka kai haƙuri ba ka rama ba ko ma ka yafe ya ce sai Allah ya ɗaukaka ka akan masu cutan kan nan ya kafe su sabiya da ka yi haƙuri da wannan hasada da suke masa ya kai ne bishiya ne mai ‘ya'ya ake jifanta, amma bishiyan da ba ta da ‘ya'ya ai ba a jifanta, ma'ana ba ta da wani amfani kenan. Sabiya da haka shi ma ya kai ne kuma malamai suna ce, wai he ana zagin ka kake girma, idan ka ga ba a zagin ka to ba za ka girma ba, amma ana zagin ka to za ka girma. To Allah ya sa mu cika da imani.
mai wannan tambayin ya ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya ce malam yaya ake sallar idi kuma kabbara nawa ake yi eh sallar idi a in an zo idi ba a nafila da aka ga wasu sun zo sukan kama nafila ba a nafila a idi tafiya da ita ma sallar da ko zo yin nafila eh tafiya da kan ka zo kawai zama da kai ka kama zikirorin ka da tasbihin ka idan an zo liman ya tashi zai yi kabbara guda bakwai a raka'an farko har da kabbaran harama wato kabbaran dan an yi Allahu akbar to shikenan sai kuma ya da ya kabbara shi da bayanta kaga hadda ita bakwai kenan kuma ba a ba a daga hannu a kowane kabbaran da ga mutane ta daga hannu ta kabbaran farko na haraman akai Allahu akbar ka daga hannunka ka sauki to in kana kabudu kai kabudin ka in kuma ba ka yi ka saki hannunka duk shauran kabbaran ko in liman yayi in ya ce Allahu akbar kai ma dai ka fada ka ce Allahu akbar ba ya ka daga hannunka sauke ba an fahimce ni yawa to kabbara bakwai ne hadda kabbaran haram na biyu kuma kabbara shida ne hadda kabbaran da in ya taso daga sujada wanda zai miƙe tsaye ba dai miƙe tsaye ce Allahu akbar ba wato hadda ita da kabbarorin baya da biyo baya duka shida ne wato in ka lura bayan kabbaran harama kabbara shida ne shine bakwai kenan bayan ya taso kuma a raka na biyu bayan kabbaran tasowa zai yi biyar kaga ga biyar ga daya shida kenan shine dukan a dunkule kana so ka fahimta bakwai na farko na biyu shida ake yi an gane yawa sannan da ta yi liman da ya karatu a annabi yakan karanta alatai ka hadisul gashiya yakan karanta san bismi rabbika la'ali yakan karanta wasu surori ma daban sannan idan an idar ana so mutum ya tsaya ya ji hudu ba eh shi ma wani samun lada ne ba da ga mutanen da za su ta juyawa ba ka tauye wani ladanka ta tsaya ka ji hudu ba na liman kuma liman da ya hudu ba shi ma a hudu ban da ya kabbarori guda bakwai a jere eh da ya kabbarori guda bakwai a jere tukunna ya yi hudubansa wato ya gode wa Allah ya kuma wa'azar da mutane wato da shauransu wannan shine yadda ake sallan idi kuma mutum yana iya sallan idi wato idan ya zo ya samu an idan yana iya buɗa gefe shi da iyalansa ma shi ɗaya ne ya yi tun da na fulani in kuma da wasu jama'a fa ni ma zalika ba laifi a kan haka mai tambaya na ƙarshe ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya ce malam wai shin idan mutum ya yi sallah shi kaɗai idan ya samu jam'i zai sake sallah?
idan mutum ya yi sallah shi ɗaya ya zo kuma ya samu ya idan ne ga jama'a to an so ya sake su da ya samu wannan ladan nan yawa na wanda ranar muka faɗa daraja guda ashirin da bakwai ko da biyar ba ranar muka faɗa baka ne sallah shi ɗaya daraja ɗaya to an so ya sake amma akwai sallan da ba a sake ta ita ne magariba ka yi magariba ya ga jama'a da su a ba za ka sake ba haka ba a sake isha in har bayan ka yi shafa'i da wuce ka zo masallaci ka samu an yi isha ka yi kama ka kai sallan ka ka idar har ka gama doyin ka ka tashi ka yi shafa'i da wuturi sai ga wasu ka zo jama'a da su sake kai ka riga ka yi jirgin ɗaukan aikinka sabiya da ka sai ka wato sai kai mene sai ka bari baraka baraka sake sallan ba an gane bara sake ishan batun da ka riga kai shafa'i da wato da wutiri sai akwai mai tambaya akan wato fidda kai shine wanda ake kira zakatil fi'iri zakkan shauruwa shine zakkan fidda kai mutane suna yawan tambaya akan haka zakatil fi'iri wajibi e farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin wa muslimatin wa muslimatin hurran aw abdan kuma wato zakaran aw unsa kuma kabiran aw sakiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wajibi ne akan dukkan musulmi namiji da musulmi mata kuma ko ɗa ne ko bawa ne inda musulmi ne wajibi ne zakan da kai kuma namiji ko mata kuma ko babba kuma ko yaro su biya da haka yanda ake cirewa shine sa'i ne sa'i ake cirewa da kowane mutum kuma mutum zai cire zakan da kai makansa da ‘ya'yansa da kuma wanda ciyar da shi ya lizince su misali akwai irin kannanka a ƙarƙashinka ko akwai iyaye ko a koshi in uwa na zumunta ko a koshi yaranka na kasuwa a gidanka kai kake ba su abinci kai da ka cire musu zakkan fidda kai an gane eh shi da da ka sa'i ne sa'in nan shine mudin nabi idan kananan nan ne shine guda hudu in kuma matsakaicin ne wanda ya fi kananan yana matsayin kananan guda biyu to shi kuma guda biyu ake cirewa in kuma babban ne to guda ɗaya ake cirewa shine sa'i akan cire shi ma kowane mutum babba guda ɗaya an gane shi ko in kuma ƙananan nan ne to guda hudu ne in kuma matsakaicin ne kowane guda biyun ka auna shi ne na mutum ɗaya in kuma ƙananan ne ka auna hudu na mutum ɗaya in kuma babban ne to guda ɗaya shi ne na mutum ɗaya an gane su da haka wajibi ne mutum ya cire ma kansa mutum kuma kuma da kan fita kai ba ta faɗuwa akan mutane wai wani ya je ya yi tambaya wani mutum ya ce masa ta fada a kansa kada wani musulmi ya so ya shiga halin da za ce zakan fidda kai ta fada a kansa mummunan talauci ne ba a ce a rayuwa kaf shekara guda ta zage ba da ta iya sayan dawa ko masara don da ya kai mudu biyu ba mudu biyu a ce ba ka da arzikin da za ka sayi dawa mudu biyu ko masara ko shinkafa a shekara ka san kuwa mutum bare so Allah ya jefa shi a wannan talaucin ba a ce kai kullum kullum ba kama baka taba a shekara baka taba samun kuɗin da zaka sayi mudu biyu na shinkafa ko masara ba ko dawa to sai da ka mutum in ka ganshi a wannan hali din ya hau mummunan hali ba a so musulmi ya tsinci kansa in har mutum ya rama a shekara ba ya iya wannan to shine zakan da kai ta fada kansa kuma hadisi ya zo cewa zakan da kai ita ne jirgi na ɗaukan aiki na ɗaukan ayyukan da mutum ya a watan Ramadana duk da ibadun da ta yi da ne ita ne za ta ɗauke su ta je aji a wurin aiki a wani ruwa na ce an ajiye ma aiki matukan mutum bai cire da kamfur da kai ba aikinsa ibadansa na watan Ramadana na tsakanin sama da wajen ajiye aiki da da da ka yan uwa a yi kokari a cire kuma ya halatta an ce za ka iya cirewa tun saura idi ranar idi da kwana biyu za ka iya cirewa kuma musulunci ya zo da wannan tsari ne don a wadata talakawa wani ta iya ga idi ya zo bayi da ma abin da ci to in ka kai masa hari dan cire nasa kaga shauran shi ma sai ayi abinci a gidan aiki kuma mutane sukan ce wai an ce mutum ya ciyar da abin da yake ci ba wai wajibi ne haka ba wa yukhraju min julli aishi zalikal baldi haka aka fada ana cirewa ne daga yawancin abincin mutanen gari abincin mutanen garin aka lura menene yawancin abincinsu su ke na yawon ne kamar mu yanzu me yawancin abincin ne da yanzu abincin da ake ganin ma na masu halin ne yanzu talakawan ma ita suke ci amma ya kaji ana ta kuka ana ce talauci talauci wanda da in ga wannan abincin ba na faɗi sunanta ba a gidan talakawa to ana suna ne ko aure amma yanzu kullum shi ma talakan haka yake ci ko ba haka bane don kana da hali ka cire wannan baka da hali ba a ce maka lalle wannan ba sai ka cire mutawassidi masara eh ka cire masara masara mai dukiya na ci talaka ma na ci eh sai ka sai a cire ta in kuma mutum na da hali ya wuce da wancan din abin da ya fi tsadan kai kana da hali shikenan kuma wani ya tabu gomin waya bara wani mutumina yana fatakot ya ce to shi wurin da suke bayi da ma waɗanda dai ba su kaman sabiya da ba musulmai ba ne iya cire kuɗi sai zai iya cire kuɗi yawa shi kuma wani yana abuja aka ce masa to zai iya cire kuɗi ga kitanta kuɗin abin da zai saya kamar misali shi da matansa ne da ɗansa ɗaya sai ya ce misali zai cire shinkafa misali ya auna ya ga misali kamar mudu shida ne zai musu misali to nawa ne mudu shida sai cire ba ma wani ya sadakar ma wasu kuɗin inda ba za su yi amfani da hatsin ba kuma mafi sauƙi wani kuma na ce masa zai iya turo da kuɗin ta akawun a saya a cire masa anan tun da anan akwai mabukata tun da yau duniya ta zama ɗaya to kuma hakan yi ya turo aka cire ɗin to abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka kuskure kuma Allah ya fiye mu man sha Allah jibu lahadi da mu rufe wannan karatu kuma muna gayyatar duk ƴan uwa musulmi wajen rufe karatun mu na lungu da ake yi na yamma cikin lungun malam goji masallacin malamin mu malam habu gobe da yamma karfe hudu in Allah ya yarda wanda Allah ya bashi iko sannan wannan kuma sai jibi lahadi in Allah ya yarda kuma yau mun daura na masallacin Madina kwatas mun rufe kuma Allah ya karba mana albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fatiha salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين استعاذ من السيئين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وفاتي لما أغلق الكاتب ما سبقنا سلاك بلاك ولا هدي إلى سألك مستقيم وعلى آله حق قدر مدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين